نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا yammaci na sha bakwai ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan tara shekara 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 63 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata darasi na 62 mun tattauna ne a gaba ta 85 inda mala yake cewa kai imani da cewa Allah maɗaukakin sarki yana azabtar da bayansa ko yana azabtar da wasu cikin halittarsa a cikin wuta ta hanyar sanya su cikin al'aglal wato kukumi wal'ankal da kuma ainihin wato maruruwa da kuma sarkoki wuta na ci a cikin cikinsu wuta ta sama da su wuta ta ƙasarsu abinda ya sa malam ya kawo wannan gaba saboda akwai jahamiya su suna yin inkarin haka cikinsu ma har akwai wani hisham alfudi yana cewa Allah ta'ala yana azabtar da waɗanda yake azabtarwa ne a wajen wuta ba a cikin wuta ba har muka ce wannan magana ta hisham alfudi da ire-irensa kamar yin raddi ne ga Allah yin raddi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin Allah madaukakin sarki yayi bayani a wurare daban-daban cewa yana ainihin wato rura wuta da jikin kafirai wato jikin kafirai yakan zamar wa wuta kamar ainihin wato makamashi kamar yadda Allah ta'ala cikin suratu Ali Imran aya ta goma ya ce wa ula'ika hum wa ƙudun nar waɗannan su ne makamashin wuta wanda wuta take balbali da su take kamawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce kafirai ana ɗinka musu tufafi na wuta ana zuba musu tafasasshen ruwan zafi ta saman kawunansu inda wannan ruwa yake narke abin didda ke cikin cikinsu na kayan hanjinsu da sauransu ya kuma narke ainihin wato fatunsu sannan kuma suna shan duka da ainihin wato guduma ta bakin karfe kaga anan ubangiji ta'ala ya ambaci cewa yana yin azaba kuma azaban nan tana afkuwa ne a jikin kafirai kuma hakika wuta tana ci ta kuma kama da jikinsu yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim daga cikin mu'tazila mu'tazilawa su ma ko wanda yake cewa innahum la yu'azzabuna wai yan wuta ba a yi musu azaba har a ce jikinsu yana cin wuta kawai dai ana yi musu azaba ne a inda wuta take amma jikinsu baya ci da wuta to ubangiji ta'ala kuma alkur'ani ya ce su makamashin wuta ne sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam can Allah ya ce su makamashin wuta ne nan kuma ga hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon wa'anda za a yi makamashin wuta da su ranar tashin alkiyama akwai malamin da baya yin aiki da iliminsa akwai ainihin wato mawadacin da yake yin riya cikin ayyukan da yake yi na ciyar da dukiyarsa akwai kuma mujahidin da shi ma yake yin riya a jihadinsa to wannan kusan shine abinda muka tattauna cewa Allah madaukakin sarki yana azabtar da kafirai jikinsu wuta ta cikinsu wuta ta samansu da ta ƙasansu za mu tashi a gaba ta saba'in ga ta tamanin da biyar a tamanin da shida ita ma mun tattauna kai a kanta mun shiga cikinta inda mala yake gaya mana cewa sallolin farilla guda biyar ne babu ƙari babu rage kuma ana yin su ne a lokutan da allah ta'ala ya sanya musu sai dai a halin tafiya dukkan sallah mai raka'a hudu an yi wa matafiyi sauki da rangwame ya yi raka'a biyu a madadin hudu amma ban da magariba da haka duk wanda ya ce sallolin farillan nan a zahar la'asar magariba isha asuba da muka sani ya ce a sun fi haka yawa to hakika ya kirkiri bid'a ko yana so ya kirkiri bid'a ne ya sanya ta cikin addini haka wanda ya ce sallolin farilla ɗin nan ba su kai biyar ba shi ma ya ƙirƙiri wata sabuwar magana ya kuma ƙirƙiri wata ibada ko wani addini da ba na musulunci ba sannan mala ya ce allah ba zai karɓi wani abu ba na waɗannan salloli sai wanda aka yi ta a cikin lokacinta sai dai idan mutum ya manta ne mantuwa ce ta sa bai yi sallah a cikin lokaci ba to shi wannan an yi masa uzuri sai ya kawo sallar ya yi ta duk lokacin da ya cina idan kuma matafiyi ne sai kuma shi ma an yi masa uzuri zai iya haɗa salloli guda biyu a lokacin sallah guda ɗaya wannan shi kuma wani sassauci ne wanda shari'a ta yi wa matafiyi bayan ragin sallar kuma an kuma yi masa sauƙin ya haɗe salloli guda biyu kamar a zahar la'asar ko magariba da isha a lokacin ɗaya daga cikin sallolin ko dai a lokacin a zahar ya yi la'asar ko kuma a lokacin la'asar ya yi ainihin wato a zahar to sai malin ke gaya mana muhimmancin sallah da kuma kasantuwar sallah ita ce rukuni na biyu cikin rukunan musulunci bayan kalmar shahada sai sallah duk wanda ya ce bai yadda da wajabcin sallah ba ya kafurta wannan malaman musulunci sun yi ijimai akan haka amma wanda yake bai musa ba bai ce ba wajibi ba ce amma kuma baya yi saboda kyuya to wannan shi ma wasu malamai suka ce ya kafurta bisa zance mafi inganci akwai hadithai da muka karanta wayanda suke nuna cewa tsakanin bawa da ya zama kafiri barin sallah ma'ana barin sallah ɗaya ne daga cikin abin da ke mayar da mutum ya zama ainihin wato kafiri sannan sallolin nan sun tabbata guda biyar a yini da dare to za mu tashi akan gabar da malin ke cewa awwalu ma furidat 50 fil yawmi wal layla qala al muallif rahimahullah ta'ala yace awwalu ma furidat 50 fil yawmi wal layla farkon abinda aka farlanta mana mu yi na salloli salloli 50 farko abinda Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mai iraji da shi salloli 50 ne ba guda biyar ba kuma hamsin din nan Allah ta'ala yake so mu yi a yini da dare daga asuba har zuwa ainihin a kwanta bacci salloli hamsin ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في التخفيف sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga komawa wajen ubangijinsa don neman ragi da sassauci daga hamsin din nan a ɗan yi wa al'ummar saragi hatta ja'alaha Allahu khamsan fil amal har dai a ƙarshe Allah ya mayar da ita ta zama guda biyar a aikace wa hiya khamsuna fil mizan amma za a rubuta hamsin a mizani Allah maɗaukakin sarki bai janye ladan sallah hamsin ɗin ba, amma ya sassauta wajen yin sallar a yi guda biyar. Ka duba wannan hadithin da kyau, yanzu a ce abin da aka wajabta maka asali hamsin, aka rage arba'in da biyar ya koma biyar. Yanzu mutum zai je wa Allah biyar ɗin ita ma bata samu ba ya ɗauka zai samu sauƙi wajen Allah. Hamsin za ka yi, wanda kila daga daga tsakanin sallah da sallan nan da muke dan samun ainihin wato tazara to da tana nan a hamsin kila da kasuwanci da sauran al'amura na yau da kullun da wuya su yiwu yanda ake bukata bacci shi ma ka miƙe ka ɗauki awoyi kana yi da wahala domin zai zama to kusan galibin awoyin yinin naka sallah ce tunda ka ɗauka kaddara ya za a rarraba lokutan sallah a ce maimakon biyar dinnan maimakon asuba azhar la'asar magariba isha'a biyar kenan to kuma ko wasu arba'in da biyar kullum za ka yi to kuma annabinka sallallahu alaihi wasallam annabi na ya nemo mana ragi da sauki aka rage har sallah arba'in da biyar aka ban mana guda biyar kuma guda biyar din ita ma ya zama akwai tazara ta lokuta tsakanin wannan ta farko da kafin ai ta biyu sannan dukkaninsu gayar raka'o'insu raka'a hudu ba wadda raka'o'inta suka wuce hudu kuma a cikin hudun ma aka sake dawo maka da wani sassauci aka ce biyan farko su danyi tsawo kai fatiha da sura biyan karshe kuma ba ma sai kai sura ba fatiha fatiha kawai wanda zai yi hamsin aka ce yayi biyar biyar din ma kuma ga yanayin su kuma su din ma ba su samu ba ai ka san da matsala Allah ya kiyaye kuma Allah ta'ala zai baka hamsin din nan ladan hamsin za a baka li'annal hasanata domin kyakkyawan aiki bi ashri amsalha ana bada lada goma irinsa idan kai aikin alheri guda daya to lada goma za a baka kaga kenan kai salloli biyar din nan ladan sallah hamsin zaka samu as-salatul wahidatu sallah guda daya an ashri salawatin tana matsayin salloli goma idan kai asuba matsayin asubaka sallah goma idan kai azahar matsayin azahar ɗinka matsayin sallah goma haka la'asar haka magariba haka isha fahiyya bil mudha'afati 50 salatan ta hanyar ninkawa da rubanya ladan sallah 50 ce wa amma bil amali amma wajen yin su fahiyya khamsu salawatin salloli guda biyar ne kacal fil yaumi wal laila a yini da dare da kake ta korafi kana mita in ka zo liman bai zo ba kamar kana kan kaya in liman ya dan ja sura mai tsayi nan ma ka shiga cikin damuwa an tsawaita maka sallah faman qala inna salawati aktharu min khamsin duk wanda ya ce sallolin farillan nan sun fi guda biyar fahuwa mubtadi'un to haƙiƙa shi ɗan bid'a ne domin in ba ɗan bid'a shine wanda yake yin ƙari a cikin addini ɗan bid'a shine wanda yake ƙoƙarin cin gyaran Allah da manzansa amma sallah da Allah ya ɗora wa bayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita biyar ce duk wanda ya ce ta fi haka to ya ƙirƙiri bid'a a addini li'annahu zada fi ad-din ma laysa minhu domin wanda yace sallolin farilla sun fi guda biyar to kamar yayi ƙari a cikin addini shi ko yin ƙari a addini shi ake kira bid'a wa man qala innaha anqasu min al-khamsi haka wanda yace sallolin nan ba su kai guda biyar ba kama ta ƙuluhu ta'ifatu min al-mubtadi'a kamar yadda an samu wata ƙungiya cikin 'yan bid'a masu faɗin haka wa ahalin dalali da kuma ma'abota bata inna ha talatun sun ce wai uku ce na fata an gane ka taba jin wannan sallolin nan da kake ya ko wayanda su a aqida su uku ce ba biyar bace shi sa annabi ya ce man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda Allah ya sa ya tsawon rai to zai ga abubuwa as-salawatu bil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimina khamsu salawatin salloli a alqur'ani da sunna da ijma'in malaman musulunci guda biyar ne qala ta'ala ubangiji ta'ala ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'anal fajr inna ƙur'anal fajiri kana mashhuda Allah ya ce a salata ka tsaye da sallah liduluki shamsi lokacin da rana ta yi zawali ila ga sakin laili har izuwa duhun dare wa ƙur'anal fajiri da lokacin karatun alfijir inna ƙur'anal fajiri haƙiƙa lokacin karatun alfijir kana mashhudan ya kasance abin halarta ga mala'iku mala'iku suna halartar wannan lokacin kaga wannan ayar sai ta zo a dunkule ta gaya maka za ka yi azahar da la'asar za ka yi magariba da isha za ka yi asuba domin a ƙimin salatar liduluki shamsi azahar da la'asar kenan ila ga saƙin laili kaga magariba da isha kenan wa ƙur'an alfajiri kaga sallar asuba kenan to wayancan su sai suka rike wannan ayar suka ce sallah uku ce aqimis salata liduluki shamsi daya ila ga sakin laili biyu wa qur'anal fajr uku saboda su ba sa fahimtar zancen Allah madaukakin sarki kuma sun ki hakura su yadda manzon Allah ya musu bayani sun ce su za su iya gane alkur'ani ko da babu fashin baki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بقوله وبعمله shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne dan yayi bayani da sharhi da fashin bakin alqur'ani duk wata aya an ce yazo ya ga ma me Allah yake nufi da ita to sai annabi yazo a maganganunsa da ayyukansa sai ya fassara mana wannan aya aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa ƙur'an alfajir sai muka ga a ƙimin salata liduluki shamsu sai muka ga a aikace annabi yana yin azahar da la'asar kuma a maganganunsa ma ya ce duluki shamsun nan za a yi azahar da la'asar ghasaƙin laili sai ya ce za a yi magariba da isha kuma shi ma a aikace muka ga yana yin magariba da isha wa ƙur'an alfajiri sai kuma muka ga yana yin sallar asuba walaha auqatun kuma sallolin nan guda biyar suna da lokuta shi yasa bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je mi'raji an bashi sallolin nan guda biyar ya dawo sai da aka sake aiko masa mala'ika jibrilu ya zo ya nuna masa wannan sallar ga lokacinta wannan ga lokacinta wannan ga lokacinta duk wannan bayanin ya zama a banza kai ba za ka yi sallah ba sai lokacin da kake so kuma kai tsammanin Allah zai karba Allah ta'ala in ya ce ga yanda yake so to ko kai haka ko kuma kai yanda kake so shi kuma ba lallai karba ba dan ba tsoron ka yake ba bayan an karbo sallolin duk da saukin da aka yi ma aka sake aiko mala'ika jibril ya zo sau biyu rana biyu ya zo kamar yadda hadisin yana cikin muwatsa ɗinka farkon muwatsa ta imam malik ranar farko sai mala'ika jibril ya zo a sallolin farillan nan guda biyar duk ya zo a farkon lokaci ranar farko da asuba sai ya zo farkon makutarin asuba a zahar ya zo a farkon makutarinta la'asar farkon makutarinta magariba farkon makutarinta isha farkon makutarinta da suka yi wannan sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam washe gari sai kuma dawowa da asuba amma da ya tashi sai ya zo ƙarshen lokacin sallar asuba sai ya sake yi wa annabi limanci suka yi sallah tare da azahar ya sake zuwa ƙarshen lokacin azahar la'asar ya zo ƙarshen lokacin la'asar magariba ya zo ƙarshen lokacin ta isha ya zo ƙarshen lokacin ta ya kuma sallata ya kuma suka kuma yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce ya muhammad as-salatu baina hadaini al-waqatayn bayan an baka sallah to kuma Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta to ga lokutan asuba tun daga ketowar alfujir har gari ya haske wannan tazarar lokacin lokacin sallah asuba ne rana tana fitowa lokacin asuba ya wuce azahar tun daga rana ta yi zawali har izuwa inuwar kowane abu ta yi daidai da shi to wannan tsawon lokacin da wanda ya yi ta farkon makutarin da wanda sai da makutarin ya shigo da minti biyar wani da minti goma wani bayan minti talatin in dai a wannan tsakanin ne mutum ya sallaci sallar ya yi ta akan lokaci la'asar ma ya zo ce daga lokacin da inuwar kowane abu ta yi daidai da shi har izuwa lokacin da za ka ga inuwar kowane abu ta ninka shi sau biyu to in mutum ya yi sallar la'asar a wannan wato zirin to ya yi sallar la'asar a lokacin da Allah ta'ala yake so magariba kuma aka ce da rana ta faɗi to lokacin magariba ya shigo har zuwa jajajajen rana na yamma ya ɓace duk wanda ya sallaci magariba a wannan lokacin ya yi sallar magariba a lokacin da Allah ya sa sannan sallar isha ka ce da wannan jajajajen ya ɓace har izuwa sulusun dare na farko ko har izuwa rabin dare wanda ya sallaci waɗannan sallolin a waɗannan lokacin ya sallaci salloli a lokacinsu shi ne wala ha auƙatun waɗannan sallolin suna da lokuta ba karazu ba suke ba ba sai ka ga dama ka yi danne-dannen wayarka ka gama kasuwancinka ka sha baccinka ka ce kar a tashe ka ka gama hira sannan ka zo ka yi sallah a lokacin da kai kake so ka sani sallolin nan duk da lokacinsu wala ha a bukatu da aka ba a bukatar kai ka sanya wa kowace sallah lokaci da lokacinta ta zo qala ta'ala ubangiji ta'ala yace inna salata lallai sallah kanat alal mu'minina ta kasance akan mu'minai kitaban mawqutan wata farilla ce a bar ƙayyade wa lokaci Allah ya ce maka lallai sallah ta kasance a kan muminai wata farilla ce mai ƙayyadajjen lokaci ko ka yi ta a ƙayyadajjen lokacin ko ka shiga rububi ay mafrudatan fi auqatin mahduda ko muhaddada ma'ana abinda wannan aya take nufi sallolin nan da kake kallon su na farilla suna da wasu lokuta nasu da aka iyakace bayyana ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah yayi bayani game da lokacin kowace sallah bi qaulihi da maganganunsa wa amalihi da aikinsa aikinsa ya nuna maganganunsa sun yi wato sun gabata game da lokacin kowace sallah fala ya juzu a ƙarƙashin haka kenan baya halatta ikhrajuha fitar da wata sallah cikin sallolin nan an mawaƙitiha daga lokutanta baya halatta ka fitar da kowace sallah daga lokacinta illa fi halil uzuri sai lokacin uzuri sai halin uzuri kamar ya halin uzuri bi an nama shine kamar mutum a ce bacci yake ba wanda ya tashe shi kuma bai farka ba har sai da lokacin sallar ya fita ba wanda an tashe shi yake tashi ba ba wanda ya san lokacin sallah ya kusa ya kwanta ba ba wanda alam ya tashe shi ya kashe alam din ya ci gaba da baccinsa ba a'a ana nufin wanda bai tashi ba har lokacin sallah ya wuce auna siya ko kuma ya manta kwata-kwata ya manta shaf sallan nan bai yi ta ba sai bayan ta wuce sai ya tuno kai bai fai sallah kaza ba hatta kharajar waƙatu gashi har lokacinta ya bata fa'iza zakara to shi wannan wanda ya manta idan ya tuna a wista ya kaza ko shi wannan da ya bacci idan ya farka fayajibu alaihil mubadaratu to wajibi ne a kansa ya gaggauta bisalati yin wannan sallar fi ayyi wakacin a kowane lokaci ya tuna ko kuma a kowane lokaci ya farka abinda zai fara yi kar ya ce sai yayi kaza sai ya shiga yayi wanka ya fito ya shirya sannan a'a yanzu ya tashi ne daga bacci kuma ya duba agogo ya ga lokacin sallah har ya fita abinda zai fara yi sallah ya manta da bai yi sallah ba amma yanzu ya tuno kuma ga lokacin ta ya fita farkon abin da zai kare shi to bari na koma gida sai in sallace ta a'a yayi gaggawar yin wannan sallar tun da ya tuna kuma ba a cewa a'a yanzu azhar ce to sai gobe da azhar sai in hada in yi guda biyu a'a a kowanne lokaci sai karama qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya salatan duk wanda ya manta da wata sallah cikin sallolin nan na farilla auna ma'anha ko yayi bacci bai yi ta ba falyusalliha idza zakaraha to ya sallaci wannan sallar da zarar ya tuna la kaffarata laha illa zalika ba ta da wata kaffara sai haka yinta lokacin da ka tuna yinta lokacin da ka farka daga bacci shine kafaran laifin da ka aikata duk da cewa kana da uzuri wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadithi na 572 Imam Muslim hadithi na 684 hadithi ne na sahabin Annabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa amma man ta'ammada ikhrajaha an waqatiha amma wanda da gangan ya yi gangancin fitar da wata sallah cikin sallolin nan daga lokacinta falata sihu minhu ba za ta inganta ba daga gare shi walau sallaha ko da ya sallace ta in kaji yadda malamai suka dinga kai ruwa rana da tattaunawa wajen samawa wanda ya ganganci ya ƙi yin sallah lokacinta ya fita yadda suka dinga tattauna mecece makomarsa yaya mafitarsa take malikiya da wasu cikin malamai suka ce ya rama ya yi istighfari wasu malaman kuma suka ce sai dai ya yi ta istighfari ko ya rama ba za a karba ba kuma wannan kaulin nasu malamai suka ce yana da ƙarfi sosai domin kamar yadda muka karanta ɗazu hadithin da na yi ishara zuwa gare shi na cikin muwaɗa an nuna kowace sallah ga farkon lokacinta ga ƙarshen lokacinta to idan ka ce daga cikin hujjojin wayanda suka ce ko karama ba ce ba suka ce yanzu ka ce wanda lokacin sallah ya fita da gangan ya ƙi har lokacin sallah ya fita ya dawo ya rama za a karɓa to yanzu kenan idan lokacin sallah bai ba ma in yayi tayi kenan yanzu misali yanzu da sallar isha idan mutum yayi sallarsa ta gobe da asuba tayi na'am bace ba me yasa to suka ce tunda in mutum lokacin sallah bai ba yayi bace ba to in lokacin ta ya fita in yayi bace ba sannan suka ce duk hadisan da suka ba da uzuri ga wanda ya ƙi yin sallah har lokaci ya fita hadisan sun ba da uzuri ne ga mai bacci da mai mantuwa amma ba hadisin mai ganganci babu wani hadisi da ya ce wa mai ganganci shi ma ya rama da haka idan mai bacci ya rama wannan yana da dalilin ramuwarsa idan mai mantuwa ya rama yana da dalilin ramuwarsa amma mai ganganci in ya rama ba shi da wani dalili da ya goyi bayan ya rama sallah bayan ya ganganta fitan lokacinta shi sa su kawai sai suka ce sai dai mutum faye ta istighfari in zai sallah sau nawa ba za ta biya waccan da ya ƙi har lokacinta ya fita ba li'annahu lam yusalli salatan lati amarahu Allah biha domin bai sallaci sallar da Allah ya umarce shi da ita ba yanzu sallar da yayi wanda shi ya bawa kansa umarni ne ba wanda Allah ya umarce shi ba domin wanda Allah ya umarce shi ya ce ga lokacin da yake so yi yanzu in ya ƙi har sai da lokacin ta ya fita suka ce to ko yayi sallah ba waccan bace shi yanzu wannan tasa ce shi yayi wa kansa amma wadda Allah ya bada umarnin yayi lokacin ta ya wuce na fata an gane da haka ita ma sallah kamar jirgi ne ba jira shi yasa ko me kake dakatar kai sallah sai ka ci gaba babu abin da ya kai ta muhimmanci wanda zai sa ka kiyanta har lokacin ta ya fita an gane ko wa inna ma salla salatan ala hasabi hawahu kawai yayi wata salla ce wadda ta yi daidai da san zuciyarsa amma wanda Allah ya umarce shi bai baka to yanzu da yazo ya rama wata salla yayi waccan ce a a waccan wanda Allah ya umarce shi da yin ta bai yi ba domin Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita ta Allah tana da lokaci ya ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza baka yi ba to yanzu ko ka dawo kayi yanzu wanda ranka ya sa kaka yi ne wanda san zuciyarka ta sa kaka yi ne amma wanda Allah ya sa kaka yi baka yi ba to yanzu kana cikin wa'anda Allah ya umarce ka kaki ka aikata babban laifi ya za a yi kawai kai ta kuka kana istighfari in an je lahira Allah ta'ala ya karɓi gafara ka bai ba a yi tone-tone an ɗauko wannan magana sallah ba shi kenan domin annabi ya gaya mana get ɗin farko da sallah za ka tarar kamar yadda na sha faɗa fa duk wanda ya faɗi sallah ba na jin zai iya cin wani abu cikin ayyukan ibada shi yasa annabi ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah farkon hisabi abinda za a yi wa bawa hisabi akan sa ranar tashin alkiyama akan sallah ne idan sallah ta haye to sauran abubuwan ba a tsaurarawa a kansu amma idan sallah ba ta yi ba to akwai matsala fa'iza ta amma da ikiraja a anil wakaci shi yasa idan mutum ya ganganta fitar da lokaci ya fitar da sallah daga lokacinta lam tuqbal minhu a sheik fauzanul fauzan ya ce ba za a karba ba ka yin sallah har sai da lokacin ta ya fita ba za a karɓa ba walau sallaha ko da mutum ya sallace ta kawai abin da ya wajaba kansa fa alaihi bitawbatu bitawbati ila Allah fa alaihi tawbatu ila Allah tuba zuwa ga Allah ya zama masa tilas wal muhafazatu ala salati ya kuma zamto daga tuban nan yayi taubatan nasuha ya zama mai kiyaye sallah wa adadin raka'at adadin rakawoyin wannan sallolin bayyana har rasulu sallallahu alaihi wasallam har adadin rakawoyin annabi sai da ya bayani alfajr raka'ata ne aka ce sallah asuba raka'a biyu wal maghribu thalathu raka'atin magariba raka'a uku li'annaha witrun nahar saboda sallar magariba ita ce wutirin sallolin rana domin duk sallolin da kai da rana shafa'i ne duk kowace tana da ‘yar uwa to sai aka ce magariba ta zama wutirin sallolin rana wa zuhuru arba'u raka'atin a zahar raka'a hudu wa la'asuru arba'u raka'atin la'asar raka'a hudu wa la'isha'u arba'u raka'atin sallar isha ita ma raka'a hudu yanda ka gansu din nan kuma kake yin su haka suka zo haka annabi ya bayanin su sallallahu alaihi wasallam wa fi safari idan kuma kana halin tafiya to qasarur rubaiyatu ila rak'atayn to an yi ragi an yi qasarur raka wato wato sallah mai raka'a hudu zuwa raka'a biyu az-zuhr wal 'asr wal isha azhar la asr da isha sai suka koma raka'a biyu a halin tafiya kama ja'at bi dhalika sunnatu thabitatu anir rasul sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo akan haka waja biha alquran kuma alqurani ma yazo da bayanin qasru wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqassuru min as-salah idan kun yi tafiya a ban ƙasa babu laifi akan ku ku yi ƙasarun sallah suratul nisa aya ta 101 amma al-fajr amma ita sallar asuba fa hiya baqiyatun ala rak'atay ita tana nan a raka'a biyinta ko a halin tafiya ko kuma kana zaune a gida wa amma al-maghribu amma ita magariba fala tuqsaru ita ma ba a yi mata qasaru li annaha witrun nahar domin ita ce wutirin sallolin rana falau usirat sarar shafa'an domin aka ce za a yi mata ƙasaru to ita ma ta koma shafa'i haka za ja'atil ahadithu bi hadhihi salah haka hadisai suka zo da bayanin waɗannan salloli din fala yajuzu li ahadi dan haka baya halatta ga wani an ya tasarrafa fiha ya ce zai jujjuya sallolin nan ya caccanza su yi musu tasarrufi bi ziyadatin ta hanyar ƙari ba za su karɓa ba au naqasin ko ragi ba za su karɓa ba au ikhrajin an waqatiha ko fitar da wata sallah daga lokacinta ita ma ba za ta karba ba Allah ka samu dace gaba ta 87 qala al muallif rahimahullah wa zakatu min adh-dhahab wal fiddati wat tamri wal hubub wad dawabi Imam al-Barbahari yace zakka tana wajaba min adh-dhahab wal fiddati daga zinare da azurfa ka ce kawai zakka tana wajaba daga kuɗi wattamri wal hubu da dabino da abinci wadawabi da dabbobi alama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa in qasamaha idan mai kuɗi ko mai dukiya ya raba zakka da kansa faja'izun ya halatta ya zauna ya yi lissafin kudinsa kuma da ya cire zakar ya rarrabawa waɗanda aka ce ya rarrabawa da kansa ya halatta wa inda fa'aha ilal imam idan kuma zakata sa ya miƙa wa hukuma ya kai hukumar zakka ya danka wa shugaba shi an cire zakar shugaba shi kuma shi ya san yadda zai ya raba ko kuma yanzu tunda akwai hukumar zakka sai mutum ya kai ta hukumar zakka fa jaizun shi ma yayi ta halatta wallahu a'lam asharhu sharhin wannan bayani ar-ruknu thalithu muna tattaunawa ne game da shika-shikan musulunci yanzu mun yi magana sallah rukuni na uku cikin rukunan musulunci shine az-zakatu zakka wa hiya qarinatu salati ita kuma zakkar nan abokiyar tagwaitakar sallah ce a haka suke manna suke da sallah fi kathirin min al-ayatil qur'aniyya a cikin dewa cikin ayoyin al-qur'ani ana maganar sallah zaka ji maganar zakka ana maganar sallah zaka ji an yi maganar zakka dan haka ba sa bambaruwa shi yasa sayyidina abubakar lokacin da ya zama khalifa wasu suka ce sun daina bada zakaye sa ya haɗa rundunar yaƙi ya ce a ji a yaƙe su har ma sayyidina umar yana ganin mutane suna sallah suna musulunci don kawai ba su ba da zaka ba a yaƙe su sai yake ganin kamar a yaƙi musulmi sayyidina abubakar ya ce wallahi sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zaka ba sa rabuwa duk wanda ya ce zai raba zai yi sallah amma ba zai ba da zaka ba sayyidina abubakar ya ce wallahi sai na yaƙe shi ya ce kai wallahi idan akwai igiyar da baibayi da ake yi wa dabba da suke bayarwa lokacin annabi yana raye yanzu suka ce ba za su bayar da wannan igiyar bai ce wallahi sai na yake su shi yasa malamai suka ce in akwai gwamnati idan mai kuɗi ya hana zakka kwata ake da ƙarfi amma in yake zuwa aikin hajji sai a bashi da Allah an gane ko har ma suka ce idan mutum yana da wadata yake cire zakka hukuma za ta kwata da ƙarfi da kuma rabin dukiyarsa za a kwace rabin dukiyarsa bayan kuma an cire zakka wazzakatu haqqun ma'lumun fi amwalil aghniya zakka wani haƙƙi ne sananne a cikin dukiyar mawadata lil fuqara ga talakawa annau'ul awwal nau'i na farko cikin nau'o'in da ake cirewa zakka annaqadani shine akwai to arba'atu anwa ko wal amwalu allati yajibu fiha zakatu arba'atu anwa dukiyoyin da ya wajaba a cire musu zakka nau'i hudu ne annau'ul awwal nau'i na farko annaqadani shine naqadan menene annaqadan adh-dhahab wal fidda zinare da azurfa in aka ce zinare da azurfa magana kuɗi sun shigo kenan ana magana akan kuɗi ma'ana da nau'i na farko da ake cirewa zakka kuɗi kudin nan ko ya zama zinare ko ya zama azurfa wa ma ya ƙumu maƙamahuma da duk abin da zai tsaya a madadinsu min al'auraƙin na ƙadiyya na takaddu na kuɗi naira ta shiga ciki dola ta shiga ciki doce ya shiga ciki pound sterling ya shiga ciki duk waɗannan nau'o'in takaddun kuɗi da ƙasashe suke amfani da su a duniya duk za a cire musu zakka don sun shiga ƙarƙashin annaƙadani zinare da azurfa annau'u tsani nau'i na biyu cikin nau'o'in da ake cirewa zakka bahimatul an'am dabbobi na ni'ima al'ibulu wal baqaru wal ganam raquma shanu tumaki da awaki wayannan abin da ya shafi dabbobin ni'ima su kadai ake cirewa zakka shanu a raquma shanu da tumaki da awaki annau'u thalith nau'i na uku cikin abin da ake cirewa zakka al-kharij min al-ard amfanin gona abin da aka noma a gona min al-hububi na kwayoyi gero dawa alkama masara shinkafa wasimari da 'ya'yan itace dabino da inibi annau'ur rabi'u nau'i na hudu cikin nau'o'in da ake cirewa zakka urudu tijarati kadarori na kasuwanci wahiya sila'u shine wato kayan kasuwanci Allah ce to uradu wa'anda ake bujirar da su ake tallata su lil bai'i dan asiyar wa shira'i ko dan asiya kenan harkokin kasuwanci duk abin da mutum ke yi na kasuwanci to wannan kasuwancin da yau ka ganshi da kuɗi gobe kuɗin ya koma kaya kaya ya koma kuɗi kuɗi ya komo kaya haka yake ma'ana ya siya ya siyar ya siyo ya siyar ya siyo ya siyar to wannan shi ake kira urudu tijara to shi ma zakka tana wajaba a kansa na'am shine urudu tijara din kenan fili yake siya sai ya gina shi sai ya siyar in ya siyar ya kuma gina wani ya siyar shine kasuwancin sa urudu tijara ko motoci ke siyarwa yanzu za ka ganshi da kuɗi in an jima za ka sun koma motoci ya sai motoci motocin nan kuma in an jima ga sun sun zama kuɗi to wannan daidai yake da wanda yake da kanti yake sai da kayayyaki ko kayan abinci ko kayan provision ko dukkan wani nau'in nau'o'in siyarwa in shekara sai sai mutum ya yi lissafi sai lissafa kayan shago ya lissafa ciniki idan ya kai lissabi sai ya cire zakka zakkar ta bana ina ganin da yake ana updating ko da yaushe za ga wani lokaci amma dai kamar last update da na gani kamar ya kai miliyan biyu da dan wasu motsi haka miliyan biyu da wani motsi to idan mutum yana da wannan miliyan biyu da wani abu kuma ta shekara yana juya ta ko baya juya ta a ajiye take in ta kai miliyan biyu da wani abu to in shekara ta sai ya kasa ta gida arba'in sai ya ɗauki kashi ɗaya ya ba wa ‘yancan wa'yanda Allah ta halarci a ba haɗihi hiyar amwalu zakawiyya wa'yannan su ne dukiyoyin da ake cirewa zakka Allah ci ta jibu fi zakatu wanda zakka take waje ba a cikinsu wa amma ma a da hadihil amwalil arba'a amma dukkan wata dukiya da ba guda hudun nan ba idza arada al insanu an yatasaddaqa in mutun yayi niyyar yana son yayi sadaka wa yatabarra'a ko ya bayar da kyauta fa hadha ilayhi yana da damar yayi haka babu sadaqati domin babun bayar da zakka kofar zakkon kofar bayar da sadaka wattabarru'a da ba da kyauta wasi'un wannan tana da fadi ba ce sai mutum ya sai iya dukiya kaza banda dukiya kaza ba ce sai dukiya ta kai kaza ba babin wato kofar sadaka da kyauta wannan abu da take amma ita kofar zakka to kaji nau'o'in nan guda hudu su ake cirewa zakka fa in kasabaha fajaizun wa in dafa'aha ila al-imam fajaizun ma'ana ya jibu alaihi ikhraju zaka cire zakka fa dole cire zakka dole kuma lokacin da ka cire ka ba wa waɗanda su Allah ya ce ka ba shi ma dole wannan shi ne liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wa aqimus salata wa atuz zaka ku tsaye da sallah ku ba da zaka atu ai ai idfa'uha ku mika zakka in kuna son zaman lafiya kuna son ku shirya da Allah Allah ya san ya baka ba dan kafi kowa ba ba dan kafi kowa kwazo ba ba iya nema kafi kowa ba Allah ta'ala ya ga dama ya baka ka gode wa Allah da ya sa kai ne mai bayarwa inda Allah ya ga dama sai ya sa kai ne ake bawa haka wannan wata baiwa ce da Allah ta'ala yake yi wa mawadata shi yasa annabi ya ce yadul ulya khairun min al yadis suqula mai bayarwa yafi alheri sama da mai karba da Allah ya kaddara kai ake zuwa wa matsala ake zuwa da matsala kai ake zuwa a yi wa wato a kawo maka damuwa kai ake zuwa a nemi taimakon ka wallahi ka gode wa Allah da Allah ya ga dama wallahi sai ya saka kai ne yadda sufula kai ne za ka yi sammako ka je a ce mutum yana bacci ka tsaya jiransa awa biyu awa uku iska da sanyi da komai yana dukanka to sai Allah ya sa kai ne kake bacci kai ake jira Allah bai girmama ka ba kuma akwai wanda in karfi ne kai yanzu kuka zuba a fagen nema baka isa ka samu ko kwandala ba ga karfi yana da shi a ba shi da kuɗi kai kuma ba ka da ƙarfi ga kuɗi Allah ya baka shi sa in shekara ta yi ka ji tsoron Allah ka tsaya ka yi lissafi ka cire shi ne zaman lafiya idan mutum ya cire zakka ya bayar da ita da kansa ya yi da kaulihi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakka ay idfa'uha fa yajibu ala sahibil mal wajibi ne ga mai kuɗi an ya dafa'aha ya ba da zakka wa huwa al-mas'ulu anha dan shi za a tambaya ranar tashin alkiyama a kanta fa in talaba hal imam amma idan hukuma ta nemi ya bayar ita za ta raba liyata wallaha dan hukuma ta jibinci rabawa fa innahu yajibu daf'uha ilayhi to wajibi ne ya ba hukuma li'anna da'atuhu wajibatun domin yi wa shugaba biyayya wajibi ne sai hukuma ta samar da ta samar da wato sai gwamnati ta samar da wata hukuma amintacciya mai karfi wanda za a dinga tattara dukiyar a san yanda za a raba ta gwargwadon maslahar waɗanda suka cancanci zakadin to in aka nema ka sai ka bayar wa tabra'u dhimmatu dafi'i kuma zakkar ta kubuta daga wuyan wanda ya mika din hukuma ta ce ba ta sai ka bata ta raba a aljihunta ta sa ka fita li'anna annabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yursilu aljubata fizzaka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana aika aljubata masu tattaro zakka min ashabiha daga mawadata annabi yana da su'at yana da jubat annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wani za a tura wajensa manomi ne a je a cire zakka a gonarsa wane makiyayi ne a je a kirga dabbobinsa a cire zakka wane dan kasuwa ne a je shagonsa a yi lissafin dukiyarsa a cire zakka annabi yana da jubat masu tattaro zakka wayuwazzi'uha in an tattaro annabi sai ya rarraba ta ala mustahiqiha ga waɗanda suka cancance ta wa wulatul umuri shugabanni ya na maqamar rasul sallallahu alaihi wasallam za su iya tsayawa a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zalika game da abin da ya shafi zakka min ba'dihi bayan annabi ya bar duniya shi yasa sayyidina abubakar da yazo shi ma haka yi sayyidina umar shi ma haka yi shugabanni su suke yin haka amma idan lam yatlubha amma idan shugaba bai nemi ka kawo zakka ba kamar yanzu hukumar zakar da ake da ita ba wani wajibi ba wani wajabtawa masu kuɗi da ta yi wanda ya ga zai ba hukumar zakka yana bata wanda ya ga ba zai bata ba baya bata shi ke cire duke zakarsa da kansa ya raba to idan hukuma bata nema ba fal mas'ulu anha sahibul mal yanzu wanda Allah zai tambaya game da zakar shine mai dukiyar in ko ya cire ya ba hukuma wanda Allah ta'ala zai tambaya akan zakar ba mai dukiyar bane shi ya riga ya cire ya ba hukuma hukuma ko gwamnati Allah ta'ala zai tambaya an gane ko an ce lokaci yayi sai mu tsaya akan gaba ta 87 binda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik